نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين rashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurma a wannan lokaci na gabatar da amsoshin tambayoyi daga nan gidan radiyo amfani da magaram shiryawa da gabatarwa na wunku Ilyasu bin Abdullah Allah muna mafaka kamar da yadda insha Allah ka saba na kira a lamba kamar haka guda biyu lamba ta airtel mai lamba 96 tis'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 haka lamba ta move ne lamba tis'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka na'am wa alaikum wa alaikum salam na'am
kamar yaro in yi maka hudani baka sani ba yadda kai sallah daga baya sai ka kayan naka suna da najasa ya sai ka rama sallar to ita kamar radio ina sata to
a tauya ce na saya haka har na ɗauka ta sosai da hakika da na lura na ga akwai suna Allah a cikin an rubuta lillahi. Ina iya sa ta koya za To, yake sai cewa dai kenan muna fatar uwa wajen kira dai assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya lau
malam muna da tambaya to bismillah amsa na sani
so muna so a ma mutane fadakarwa game da yin ba yanzu bisakila ya zama ruwan dare da mutum ya sawa a wannan yanayin da muka sani hasarwa suke wajen ka suna neman kai ka koma kamar kamar an baka yi da mutane ma ka zama wani yaƙi ne haka game da wannan ina muke so amma mutane karin da yanka kan
assalamu alaikum assalamu alaikum barka wani mana lafiya alhamdulillah yan mutum ba shi da kuma da nan da zai yi ta gaban ha
mutum ba shi ya rasu ta gaban
na samu sai da na buɗe wani yan sa tsoron ya ko a shawarar shi maki sami ne wani yarci a shirin yarci ne amma ba daga wancan na wani daga tsakar mai mawa ya abin da ya sanar bai nasa tsoron ya abin sama aka wani wani na gaske in yi wani gishi gane gani ne kaɗan je in yake tashi gaba da amma an kira da na an kira da kira ɗauka ba shiga ban kira ki ba sai lokacin da na mutu na tuyo da ga mutum
wasu irin wannan addu'a ba laifi bane kuma sunna ce ma ba can laifi ba sunna ce ma haka kamata ka mishi assalamu alaikum na'am lafiya alhamdulillah a ne ina radio yanzu ina radio yanzu ina radio ina radio نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم السلام عليكم sai mai magana ta wajen basir shi in wa musulunci duk abin da ya zama ya zama darura bai hana kai kai sallah inda za ka sallah ka ta yi haka wanda ka ja sallah shi ta yi sallah shi ta yi sallah ku ta yi abin shi bai shafi sallah ku na'am assalamu alaikum
alaikum salam na'am lafiya alhamdulillah na'am tambaya ce cikin tanda wankan janaba eh
aka ce so uku ne ake wanke hannu to
kuma sai ni kamar na wanke rubutu nake tunanin ka aje su shi ne na yi sai na yi zai daga ba kuma na rike gani na yi a uku kuma sai na bari da ni na ƙara yi sai na ƙara zuba ruwa idan kamar ya tashi a so kudi ne ne shi ne ke tambaya ma da nasi a wata na yi.
to shi ke to muna fata dai kenan yan uwa assalamu alaikum na'am bismillah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lafiya lau alaikum salam Wata tambaya da muke guda daya.
na'am
wai masallaci shi ne gare mu a garinmu na juma'a to wasu masallacin ya ce wani masallaci mai neman wasu kuma su kana masu mutane ce ga masallaci wanda ba zai masa kuma duka sallar tari amma kuma duk ya raba tsakanin to
yani a masallacin da ya ce da shi a lafiyika kuma amma ba lima a ciki da liman na wancan masallacin da shi ma da shi ake eh
da mashallah to assalamu alaikum assalamu alaikum na'am na to cewa dai layin biyu na gaba da mutum yi wannan biyu ba sai yawancan kenan akwai irtal mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta mu lamba 94 32 50 42 assalamu alaikum
a kan masallah muna da tsoro lafiya alhamdulillah
ya lamarin alhamdulillah
a kan masallah tambaya ce gare mu to alisan da sani bismillah
wai aka kwakan samu kamar shi'a da sunna ne amma kamar bid'a bid'a bid'a ce ban gane ba yanzu kamar misali in zauna ina tafsiri ina ja ana fassara mai shi ma bid'a ne inda annabi bai ba yanzu bana a iya cin bid'a ne kuma da yake gauda to kuma da me kuma kuma ya tambata ka eh tunda an ce da abin da annabi bai yi ba bid'a ne ni kuma daga Umar bai yi ba annabi bai yi ba duka sahabbai dai duka ba wanda ya yi ya zauna ake jan tafsiri ana fassara mai shine to kuma da me tambata ka
eh a shi ne kawai nake to so Allah ka shawara eh sai muna na assalamu alaikum
Wani ina tambaya.
to bismillah Matan sun tashi cikin dare aka wuce.
eh da sai yaro yana sa kamar ce ba kai ba da ya kama yaro magana ba sa shi tsari idan kana iya yi fake kan tsari ko zai wani sai ka zo da adam ko da hannun mutuwa
in ka ka hada mi
dan a to a cikin dare da ake kawo ka eh ba ka san kai magana ke eh
sai yaro da yawa ka sa da shi tsari da kana da adam eh to shikin assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum salam wa alaikum lafiya lafiya lau alhamdulillah
wannan ina da tambaya guda to bismillah
wai ya ake neman aure kuma ta biyu wai ya halatta mutum ya ma mata shi a magani kaya mata wanda a cikin gida ko da kai ne ita
to shi kenan
sai kuma amma na a dawa kuɗi da yawan mutum mutum na da kuɗi kuwa na ji wani yanzu ne a harkoyi ita mai kare ita mai kare shiga gari daga
yawa shi ke to assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da ina ba na kuɗi lafiya lau alhamdulillah
tambaya ce a yau to bismillah Eh, a wajen wajen da madalin na aure eh
to shi namiji mai neman aman ya tura misali kamar su gidan su yarinya ne ma eh
to sai su kuwa yarinya su ce wannan abu baya yi ba eh
to kuma ita yarinya ta kai akan cewar abin nan kawai shi ne za a sai da kuma auren fari eh
eh to kenan ya ne ne wannan
to Ah, to ba da amsa abinda sai ina ga mai maganar wankan janaba ta wanke so hudu ilwa a takaice irin wannan kokonto na wanke wuri ko nan aka wanke bai bata wanka illa ce shi kokonto ba a biya ko su biyu aka wanke yayi hatta kai uku ana cewa uku ne ko hudu kenan ko biyu ta kayan dai wurin yawon ku kenan ba maganar har sai kin shiga na hudu ma in dai yawon korin ko su biyu ne ma ba dole bane su uku ba na in dai wurin yawon ku an zuba ruwa ba yan sake ba sai mai maganar juma'a biyu masallaci biyu daya wasu a cikin masallaci na daliman wasu kuma a wani masallaci daban to a gaskiyar magana in dai ba sahu ba ne bai kai wa wancan masallaci bai halitta ka yi juma'a a wani ɗaki daban ko a wani gida daban ga inda liman ke ciki a wani masallaci kana bin liman wancan liman bai halitta kuma zai kai ma ga bacin juma'a ba a haka nan sai dai idan daga tsohon masallacin an cika sahu ya kai wancan to nan kuma ba lahi bane ba darura ce ta cikar wuri wallawa sai mai magana ta tafsiri da ake yi a ja gashi ma zama yi ma a radio muna yi ma a talabijin duk ana yi tafsiri ne an wa masala ta da farko dai maganar da ya ta sahabbai ka karanci labarin sahabbai ƙwararra'us sahaba irin su mujahid da malamin su abdullahi bin abbas suka tun daga bakara ya ce ma ya tun daga bakara ke suke tafsiri suke ha ƙasa kuma tun daga bakara ke musu tafsirin kowace ayar har zuwa ƙasa kuma na biyu kadibi aka ce abu ne na karantarwa ba wani abu daban na ibada ba abinda ake an kullum bid'a kirkirar wata ibada ta musamman shi ake kira harkar karantarwa yanzu na zo radio ya ce annabi shi radio ba na radio ya ce lahini bid'a ce kaga shi ne mutane ba samu me ma'ana mutum da harko mutum ya kanci me ake kira da bid'a shi kamata ka yi mutum ya mu'arada ko ya zo ya yi magana ka karanci me bid'ar kanta shi ne ake so a yi magana ka karanci me bid'a kanta yau na ji misali na yi karantarwa a tabulu a cikin kalas na rubuta saman tabulu misali yanzu da kima misali a jihadi annabi sallallahu alaihi wasallama ya je a raƙumi an je da doki da wakai an je an yi jihadi yanzu a ce na na washar da kwamba na hajjin yaƙi haka suke cewa su ma bida ce masu irin maganin musamman me ma'anar bida'al suke so su shiga cikin magana kullum da su kawo ra'ayinsu a akwai magana da abin da shayi na bangaren jihadi bangaren karantarwa usulubi ne hanyar isa goron ake ma isar da wannan ilimi isar da wannan da'awa zan shiga ma talabijin ya zama ta kai hanyar facebook gashi hanyar whatsapp wannan ba wuri ba ne ba da za a ce an kirkira ta ibada ta musamman shi na gane magana kuma wannan hawa ta magana dan wa me yake ne kana ni ne ba bid'a shi wa idan bid'a bid'a ce ko da ne na yi misali da malami zai wa'azi ya ce misali karya ba kyau kaza ba kyau to ko da dan karya ya karya ta halatta ta halatta karya amma man ta karya ce karya Allah zai kama shi me matsala in ma karya ce yanda Allah kama wani ya karya haka malam ya karya Allah zai kama shi a takaice dai dan uwa mutum ka hanyar magana kama bai binciki mai ake da bid'ar kuma in mu ba ma kawo ka ce kaza bid'a ce dan bid'a ce muna kawo abin da yake magabata sun yi magana malaman addini sun yi kaza bid'a ce mu ma sai mu ce bid'a ce ba mu ga zaman zamana ba mu kirkira mu ce kaza bid'a ce in mu ce ma kaza bid'a ce to za mu ga maka ga cikin malamai yardadu magabata wanda suka ce wannan aikin bai daga cikin ibada ko ma bid'a ce kina ba wannan za su karana na wata dan uwa an gane kun bid'a ko mu hana mu bid'a kai shi fadi ne muke ce kaza ba kyau to mun ga ba abu daban wanda Allah ya shirye da mu akan sunna sunna da muke kira a yi ƙoƙarin tabbaka sunna shine kurin magana wannan ɓangaren karantarwa ɓangaren jihadi ɓangaren wannan ba magana in dai abin zai ba haramun bane ba ɓangaren kaifiyar ta isar da hawa daban yake da magana wani aiki kirkirar wani aiki daban na ibada Allah shirya da mu kurin sai mai ce mai cewa addu'ar addu'ar da za a yi da dare ta ce in ta tashi ta ma yaro magana shi dai abin da ake bukatar an ce bayan tashi aka ba sharaɗin baka yi magana ba an ce dai bayan ka tashi cikin dare inda ka karanta wannan addu'a bayan ka karanta ta aka ce ga abin da zai biyo baya kenan amsa addu'a ka ko amsa larka kenan shine abin da ya kamata a gano in dai kin karanta ta insha Allah da fatar Allah zai bada abin da ake nema sai mai maganar eh, neman aure a musulunci neman aure a musulunci shine khitba ka je ka tura ko ka je kana neman ɗiyarwa ne da aure shi muka ce a hausa beku wanda yau ya koma shirme da hayaniya al'adar da can can mata abun ya boye kowa za a zo da asalin beku kurin wani ne kisan sai tura makusantan shi imma tsoho imma abokin tsoho ya je gidan wani wani namu ya san iya kowanci ta yi insha Allah an mai za a bashi insha Allah kurin daga uban ko hima makwabta kurin ake yi haka abin ya taso kaga yanzu ya zamanto sai a yi wata gayya mutum ya kai ɗari nawa in mai mutane ne da injina da mutum ya kai ɗari nawa kurin har da mata su ma sun kai dama sun kai wani abu da wanda aka ɗauko shi ma a yi a wani biki kawo da wani kuɗi an zo yi wata liyafa ta musamman tun daga nan an fara kashe angon an fara tun ƙarshen shi mai ƙarfin ƙarfi ne tun daga nan jarin ya fara ragewa tun daga nan an fara an fara wasgar shi kuma a zo kun al'adu an kullum alman ana jajen armiya kaɗan kuma ana ƙarawa alman yauni dun hanyoyi ne wannan na bacin armi na wahala ga ma'aurata wajen yin araman kun ɗora ma kanku musiba iri-iri kullum abin ya boye kowa ana shigantaka kuma ana ga abin kamar abin kware ne har ma an bai ba ya zama to abin gori ita ne za ta ce a an wa wancan ni baka muni ba kullum a ɗora mishi dole sai yayi kuma wallahi da yawa iyaka na ƙasa ga su samarin ga su masu arama to wani asali kun neman armi a je ne a tambaya ina son wancan armi a ce shi Allah za a yi a amince a ce an amince mishi ya zo ya ganta su tattauna shi ne annabi malami ke ta hanyar waliyanta karkashin wani tambaya tambaya ta biyu da ya kawo da ya gama su ya je neman ya tura har su uku an kiya amma yarinya ta ce tukun sai shi to yan wa muna magana a musulunci ka tura an ce ba a bada ba ɗaya biyu har uku ka dangana ma shi ne musulunci kurin haka ne shari'a ka dangana kurin wannan kuma tsakanin uwanta da ita da uwanta inda gaba sun gani ba ta san kowa inda aka mata kiya aka nemi kai ka dawo amma ba abinda ka je ka zige ka zige ka wanke mata kwallota ka gama rikici ke da da ita da uwanta a yarman cikin fitina cikin rigima assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum Wa salam alaikum salam. Malam an tashi da.
lafiya alhamdulillah Da Allah malam kun shigo radio
na'am kamar mukaddama.
na'am Da Allah kun wata da larabci ku rika fasarta mutane daga Hausa sarkaji su san me take nishi.
to,
Kuma albarkar Qur'ani malam Allah ma jin kai.
amin mu duka da shiga mu wada Amin da ya rarrabe.
amin assalamu alaikum kenan muna magana neman armi a musulunci uwa shine ka je kana so an an baka madalla a hamsa an ce a gaskiya ubanci shi bai badawa akwai wanda yake so ba kurin dole ka dangana a musulunci ba ka je kana mata kana mata surkulle kana wani kulle kulle ko kai da malamai a jami'an haka dole abun barin hanya ne ta annabi ya kira tawilla da makahurci ne ya kira ta tawilla shin tawilla ta annabi ce shirka ce a hurci ne نعم السلام عليكم السلام عليكم عافية الحمد لله
Kokari.
الحمد لله
Wannan gina da bai yaro.
تمام لما سيكون لا فيكم
Kara Abdullahi.
نعم Eh, kuna kara bayani da suka zo kamar harkar aji.
أكمي
Kamar yadda mutane suke gudu da addini, shi addini kokari ne a bisa kan yadda za ka fahimci abin da ka sani.
آه.
kamar da aƙida ko mutum yana ahal ko kai kana ahal suna nuna ɗanɗansa ko shi yana wata aƙida daban sai ka ga a yanzu ana kira mai suna ya kamata mu fahimci yadda shugaban mu ana wa masu lalai ko dama ya zo ta aƙida a lokacin nan wanda kamar wasu suke ba mu ba mu yi wa zai ce musu abu sakamakon ya janyo su sakamakon na halin da ya sami da ya fi
مم.
yana abin da mutum ya kafa rinta ya aiki abin da ya abin da ka muna su wani ikisi abin da ka muna ku janyi ku binciko mana hadisai waɗanda suke adalcin da adam hawa da lalata da lama ya yi su kan addini kamar na zuwa yaƙi yadda aka ciwo su abin ma waɗanda a nan wanda aka ciwo su aka yi aka ciwo su cikin yaƙi wanda nan akwai ɗan ɗan ta kafin jini waɗanda ya tambayi umar da abubakar da sauransu da yake za a yi da sauransu irin irin waɗannan abubuwan muna so don Allah ku ci ko mana su kan aji kuma kuma na ɗan ƙarfi ya ne kaɗan saboda mutum kyama ta dan uwa a cikin addini yana sawa da rukun kamar jiya wallahi a wani gaba muna so amana kokarin wanda Allah ƙoƙarin me
na ƙoƙarin me za a yi su kamar irin wani na abubuwan mana kokari saboda mutane suna fushin fahimtar addini kamar kawai mutum yana ji shi bangaren da yake dole ne shi a wannan shi ne addini kuma abu da yake damun mutane hadisin wannan da kuke gani ya musulmi da tsoron yana tsoron yana tsoron shi ne ke damun mutane shi ko hadisi ne ke nan dole ne in an karanta mutum ko shiga cikin kokarin jirage dole ne wannan salamu alaikum shi ne kawai mutum a yi mana tsari
to dan uwa kamar da ka faɗi shi haka ne wasu sukan ga hamma sukan yi izgili cewa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar suna ga kamar wani abu ne mutum ke hudi yan uwa wannan ya zo nasan hadisi nan ka samu nan bulugu maram irin ruwa da imamun nasa'i ya roto ba abu ne ba kamar wata mukaddama ce da malami ke zaba dan ya gaya wani ko ya bata wani rai annabi sallallahu alaihi wasallam ne idan zai gabatar da hudu ba yake gabatar da irin wannan kalmomi kusan kullum yakan gabatar da su saboda hadarin su hadarin bid'a shi yasa yake magana cewa nan lalle iyawa da jin magana da wancan dan wake ana cewa duka wannan magana dukkan bid'a ba magana bace ba ta malam wane ko wane ko su wane manzon da Allah subhanahu wataala ya aiko shine yake wannan kalma kusan kullum kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar dukkan bid'a a wuta wannan ba hira bace ba nassin hadisi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da zai inkarin ko suka wani magana manzon da Allah ya aiko ki kuma ruwayoyi ingantattu kan haka kin ba abane ba na wai ko malami ne ke wadi da bata wani rai haka manzon Allah ke kuma yawan abin wajen bude babban irin misali hudu ba irin anan yake kawo irin wannan bayanai na kuma misali Abdullahi bin Umar yana cewa kulla bid'atin dalala wa in ra'a nasu hasana dukan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyauci wannan wa maganu ne ba ɗaya namu a ciki namu hudi ne kun Allah ya shirye da musulmi Allah ya shirye da mai rabon shari'a kuma da mai rabon shari'a kun Allah ya kare mana sharrin shukur assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah
Allah ya tashi laya.
lafiya lau alhamdulillah
Ana muna so a ja hankalin 'yan mata irin wanda kamar ake sadakin su, kuma ake sadakin su kuma an yi shekan daga ta su ce. Na da wani wuri suna kawar da da iyayen suna da samari suna shekan daga.
to Allah shirye da mu ta na'am Bismillah. bismillah bismillah Assalamu alaikum. Alama muna da tambaya.
to bismillah
Na ce, ni tambayar da gare ni ita ce ana cewar yanzu kama amsa kana son wata ko kan waka wanda ciki uwa daya ko uwa daya da mahaifiyarka.
eh To, kashi yara gida ce tana yi daga baya sai a kawo wurin su turkon magana wanda ya ci ma kaza wanda ya ci ma kaza sai ku ko ni ke kawo ba a kanka ƙarshe sai aka zo aka ce to cewar in ba kayi bikini wannan ba za a samu a baka ita ba to eh kai ko kana da mahallin sama to ginin ne babu shi sai aka ce sai kayi gina wannan za a ba ka ita eh
to shi ne muke so abin karin daji a kan. An samu radio kashe radio kashe radio kashe radio an sani na sanaya la alo alhamdulillah ya kuban yariya.
alhamdulillah To al'arama wannan shiri muna da daɗi sosai. Da kuma ya kara kuɗi da mutane wanda jahili ce ke nan ke musu abin da kaɗan. Saboda akwai tambayar da mutum da gani to wanda jahili ne kawai.
shi kasan da abin jama'a ya haƙuri haka ne da abin jama'a ko Eh, a kara kuɗi da jama'a.
Allah ƙara A mana kara kuɗi da jama'a alama.
Allah ƙara mana alhamdulillah Kamar kuma muna so a mana bayani akan zakka. Ya sabon ka da ɗaukar kewa da ba.
na'am to bismillah bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam na'am wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya alhamdulillah
haka malam muna so a ja hankalin mutane da Allah
eh
game ga game da wannan kiran da ake yawan mutane akwai wata mawata bai kamata ba za ta mutane suna yi da gaje suke akwai wata mawata bai kamata ba a rika tambaya a cikin wani rajinsa da duniya ce kowa iya yi a rika yi ta akwai wanda ya kamata makaranta ce kamata a yi a zamana a tambaye a mutu a koya wa mutum amma mutane suna da suna tambaya a kan radiyo a rika wasu tsarin radiyo kamar tambaya ce wanda za a yi amma mutum amsa wanda dama ka ta tambaya ka na amsa ta kowa ta ƙara tunatarwa amma ga mutane suna tambaya wanda ya kaje makaranta ka zamana an koya makaranta da tsarin da kake
sai an yi wa kyan can assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah
Na kwana kwana ma.
lafiya alhamdulillah
Muna da tambaya.
to bismillah ala sana sana
Rike hannu a sallah sunna ne kuma sahabi.
to
Sai tambaya ne.
to
Kamar da za a yi man rukuni eh
da da sujada.
eh
Shi wannan in ka ga yi man duka rukuni da sujada kana da sallah ko baka sallah.
to yake assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ga haƙuri ya karanta an ba da amsa abin da aka karanta mai magana ta nasiha ga 'yan mata akan samun lokaci haka ne wata yarinya tana neman miji ta kame kanta yanzu kuma ta samu miji kuma za ta ce samu wasu saka karan abokai ko wani salman sai wanda bai da halin arme ma haka suke na kuma aje a lalace to wannan lanasiya ce ce ta eh, ga 'yan matan da fatar Allah sai tsoron Allah ka su ci amanar mazan su da su aure su kuma da su kansu su kare mutuncin su karshen rayuwa kin kare kanki kin zo kin samu miji kuma ki je ki ci mutuncin kanki ko ci mutuncin da ya gashi nan ga ga mijinki wacce a waje wani ya san ki me mut- me mutuncin kin ci- kin- kin kare da mutuncin diyanki wani sai ga uwar su ce dan dan wance ne dan wani abin da yawa yana wakana so da yawa irin abin balle za a samu wata rana ɗanki zai gida ya miki kuka zai zo wani abu ya gama sa da wannan mutumin da ya san ki a banza ta ce kai wani ka tambaye uwarka a kuma sanin sakar ci tambaye uwarka ni wane ne ta ce ka zan kicin mutuncin ɗanki kin ci mutuncin ɗanki tuni Allah sai hankali su tana kullum gaba kuma tambayar su lissanin rayuwa ne ta an sha samun wani ababen wasu mutane za su zo su gawa mutum magana dalilin wani abu daban da ya can sun san uwar shi shi bi sani ba abin da ya wakana to an zo an ce ma tambaye uwar ka ni wane ne ji ya gama daga cikin mutane kuma yawa abin ya wakana to me kika kanki kin ci mutuncin kanki kin ci mutuncin danki da danginki bayan na hauka rashin hankali ne ba wani wayo zuge wani wayo ne wai ta samu sakar taban ta arma can ta je ta je sha'aninta da wani wurin take so wannan soyayya ce guntuwa mai mai gajeren lokaci mutuncin zaka zama naki mutuncin ki da diyanki kin iya kai mutuncin ki zama naki na- naki na kanki da na diyanki da na yan uwanki ran za bayan kun kin samu shi Allah ya shaida nan ba ko ba miji yan uwa mace ba mutunci da zaki zama kanki kamar ki je ki zina da mijin da ba naki ba ki kwanta da mijin da ba naki ba ki mutunci ne naki da na iyalanki Allah ya shaida mu sai wani mai maganar ɗan uwa mai cewa an ce sai ya gini to dan wani ga wannan dangi naka sai ka ce kace akwai abin duniya kenan akan su ba mai wani ba ake so wannan kuda ka mai akwai fitina akwai matsala to wannan kuka ginin ba baranka dan ba abin kenan akwai ba dauki ba armi a matsayin armi na zaman armi akwai abu na intiri na abin duniya ko ginin kai wannan ba sa baranka kuma lahiya akwai abu da yawa zai biyo baya kuran ina ganin ni siyasa gare ka kan kai kawai kadangana don wannan fitina tun taɓa yanzu an ce gini to gini ka je ka ɗauko kayan mutane ko ka- in kana rike kuɗin mutane ka ci kuɗin mutane ko bayan ka kata gidan kuma kama ka rike ka ko ko ka bar gari Ha? ka yi gabas ko ka yi yamma ko ka yi arewa nawa ake rawan harma mutum ya zo an yi arma an ƙare kuma zaman gari bai mashi dole ka bar garin to ina lili to da ɗan ka yi hakuri ka tsaya inda Allah ya ajiye ka ka ka ɗauki rigima ka je ka kashe kuɗin mutane ko naka ka ka yi azumi kuma zo a zamana kuma an kama ta ba mai rike mata kaza ka yi ganka sun sun sai tsoron Allah mutane sa armi a gaba da neman Allah ba mutum armi ruhun asiri zai armi me ka ce sai ya gini Allah Allah shaida al'umma da ci kuma mai magana akan zakka a yanzu dai da sayan da muke da shi a yanzu dai na muwayan zakka tsakiya na maganar zakka idan mutum ya mallaki kuɗi miliyan ɗaya da jika ɗari da tamanin da tis'in kai miliyan ɗaya da jika ɗari da tis'in yan miliyan san katurven dimil su ne kenan in sun shekara kuma bayan ka sun shekara a hannunka shine zakka ta hau su kuma yan kayan gona wanda a yau shine ake ciki a zamanin a karkara na maganar wuski ɗari uku wuski ɗari uku suna ciya tiya ɗari uku to maganin idan mutum ya auna wuskin don wuski za mu ce wuski biyar kai wuski biyar shi ke kamawa sa'i ɗari uku to sa'i ɗari uku a gaskiya sa'i bai kai tiya ko mutum ba magana ba zai ɗauko ya auna ya zuba muddi hudu akan tiya gani akan tiya in ya cika tiya bai cika tiya haka nan tun daga tiya ɗari biyu misali da arba'in tun daga tiya ɗari biyu da arba'in zakka ta kama ka kenan amma misali mutum ya samu wata ya noman shi tiya ɗari tiya ɗari da hamsin tiya ɗari biyu zaka ba ta hauka ba illa mutum ya ne sadaka to wasu mata suke ko zaka kai wai wai me aka ce heka heka rawa gida goma dole ba gaskiya bane ba kuma ba gama hatsi tiya ɗari dawa tiya ɗari wake tiya abu da zaka kowanne sai in ya kai nisabi ba a gama wake da hatsi da dawa da kowanne hatsi zaman kanshi yake duk nau'in shi shi bura ce mai hatsi hatsi da yake amma ba a gama hatsi da dawa a ci da sai kowanne sai in ya kai nisabi zakka ta kama ka amma ƙasa da haka ita kurin ka bada matsayin sadaka kurin sai mai maganar rike hannu dama kan hagun sunna ko mustahabi sunnonin sallah iya cikin sunnonin sallah maganar rigayar liman akwai rigaya da take bata sallah irin ta kabara ta harma sauransu kuma an sallahi ne haramu ne ko mawace kin ce haramu ne rigayar liman kowanne annabi sallallahu alaihi iya cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bikum fa idza kabbara fakabbiru wa idza raqa wa idza qara'a fa ansitu zuwa kashin ruwaya eh an sa muku liman dan ku yi koyi da shi shine limamin duk abin da za ka yi ba ka yi sai ya yi in ya kabbara ka yi kabbara in ya karatu ka yi shiru haka abin ya zama kenan ba a riga liman riga liman laifi ne ya kan bata sallah inda assalamu alaikum na'am assalamu alaikum da gangan ba a haka ne assalamu alaikum to na'am kenan ba a san kullahi ne ma kuma haramu ne daga lima assalamu alaikum na'am kuka sallar ta zubi
eh sai na yi addu'a in na yi da zubi zan yi addu'a ko kuma wanda yi kawai na tsarin sallar da zai tabbata karshen ya to shi na yana shi abin da yake ita addu'a ba matsala a yi ta duk kwa kwan noce bayan ta sibi ita tana akwai addu'a cikin sujada in ba lahi bane ba assalamu alaikum
wa alaikum salam malam na alhamdulillah malam muna kuma ne kamar lokacin sallah yayi ina jin sallah ta kuma
a a ita sallah an kan kara da ka halaka kowane lokaci ne dole ka yaro kai sallah wannan ba ce yara kai ka kai azhar lahi ne a lokacin nan da ba kai ba lahi ba kara ce kai mun ka bari azhar kai lahi ka shiga lahi kuma kuma lokaci ya zo karshe muna fatar ayi hakuri kuma daga baya mai kira yana ai kira na alambai kenan amma nan lokacin namu da muke da shi ya zo karshe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم